من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سعدواء وانا يمتي تلاهدي يو ashirin da ɗaya ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan uku hijirar miladiya dubu biyu da ashirin da hudu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka na ihya'u sunna da ke nan unguwar fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta nawa ne aran aya ta 75 ko 95 cikin wannan sura mai albarka suratul kahaf za mu ainihin maimaita waɗannan ayoyi saboda mu ainihin kammala kisan insha Allah babu tambaya da ke hannu arama bismillah na fara daga sun ma'adu ba sababa da ko
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما Allah subhanahu wa ta'ala kamar da mu karanta jiya ya ci gaba da bamu labarin sayyiduna zulkarnai wanda a jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin tafiyan shi zuwa gabar kamar da a shekaran jiya muka karanta tafiyan da ya yi zuwa ainihin ƙarshen duniya ta yamma jiya kuma mun karanta tafiyan shi zuwa ƙarshen duniya ta gabar mahudar rana kenan abin da ya faru da shi a mafaɗar rana irin umarnin da allah ya bashi irin wannan umarnin kuma ya bashi a ainihin mafaɗar rana malaman tafsiri kamar ibn kasir allah mishi rahama suka ce duk lokacin da yake tafiya da wannan rundunar tashi duk wani gari da ya iso yakan tsaya a garin ya yi wa'azi ya musu da'awa ya kira su zuwa ga addinin allah subhanahu wata'ala idan suka amsa ya ainihin wuce idan ba su amsa ba kuma ya yi irin abin da ainihin ya ɗaukan ma Allah alkawari fa'amma man zalama fasanu azibuhu haka ne fasafa na azibuhu sun mai radda ila rabbihi fa yu'azzibuhu azaban nukura wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'an al husna haka yake ta yi duk garin da ya ji har ya kai ƙarshen duniya ta gabar da yamma daga na Allah ce sun atba sababa sannan sake nausawa kudu ne ko arewa a wannan wurin Allah bai faɗa ba da ya ci gaba da tafiya me ya faru hatta balaga bannan saddaini har ya tsakanin waɗansu duwatsu guda biyu waje da min dunihima qauman gabanin waɗannan duwatsun sai ya tarar da waɗansu mutane la yakadu ne yafqahuna qawlan ba sa fahimtar magana sannan kuma la yakadu na yufqihuna qawla a wata ƙira'a. haka su ma ko ba sa iya fahimtar da kai maganarsu amma cikin ikon Allah shi zulkarnayi Allah ya ba shi baiwa ya ba shi ainihin kamar yadda ce wa atainahu min kulli shay'in sababan mun bashi ilimi mun hore masa komai mun bashi sababi mun yassare masa duk abin da ya sa a gaba to duk kasar da ya zo ko garin da ya zo ko nahiyar da ya shigo yakan fahimci yaren waɗannan mutanen to sai ya magana da su kalu suka ce ya zalƙarnayin inna ya ajuja wa ma'ajuj lalle waɗannan halittu ya ajuja wa ma'ajuj ainihin ƙabilu ne guda biyu ya ajuj ɗin mutane ne daban ya ajuj ma mutane ne daban ba abu ɗaya ba ne sunansu ya ajuj wa ma'ajuj ina fata an gane malamai suka ce su ya ajuj wa ma'ajuj ainihin domin akwai ƙabilu waɗanda ake danganta su zuwa ga kakanninsu kamar ka ɗauki irin ƙabilan kamar ka ce yahud ba shi ne yahudawa ba ana danganta su ne zuwa ga ainihin yahud zalun sai aka mai da shi dalun shi ne yahuza da hausa ina fata an gane ai babban suna ne ko tun muna da alaramma yahuza bauchi allah ƙara mishi lafiya to wannan kalman yahud shine yahud to wane ne yahud ai ɗa ne ga annabi yaqub ina fata an gane wanda kuma yahudawa suna dangantuwa ne zuwa ga gidan annabi yaqub to akan wannan idan ka ɗauki kama a ce maka ƙuraishawa annabi ba ba ƙuraishe ba ne to ai ƙuraish ɗin sunan mutum ne ina fata an gane yana cikin kakannin manzan allah sallallahu alaihi wasallam idan ka bi sassalin shi akwai ƙuraish muhammadu bin wanabi wannan zai tuke zuwa ga quraish a ƙara gaba har zuwa ga annabi isma'il kamar ka ɗauki kabilan mudar ilin su rabi su wane ne duk suna ne na mutane to sai suka ce haka su ma ya ajuj suna ne na mutane suna ne na wani mutum hakanan ya ajuj nan ma suna ne na wani kamar the cousins and brothers kamar 'ya'yan bafanu sai zama to duk zuri'ansu gaba ɗaya suna amsa sunan wannan game da muka ba da misali da ƙurashawa an fanci wani abin da kyau akwai wasu daga cikin malaman tarihi sun ruwaito a ciki hatta imam ahmad ibn hanbal ya kawo a cikin musnad daga samura ibn jinduf cewa annabi nuhu alayhi salam yana da 'ya'ya guda uku a cikinsu akwai wanda ake kira da sam akwai kuma ham akwai yafisu to shi wannan yafisun shi ne kakan atrak to daga atrak kuma ana aka samu ya juju ma juju ina fata an gane atrak su ne turkawa idan an ce turkawa ba ana nufin iya mutanen turkiya na yanzu ba daular atrak tana dewa ta tsallaka har cikin gabashin duniya akwai kasashen tan tan da yawa da suna cikin ainihin kabilun atrak an fahimci wani abin da kyau to a takaice dai wasu malamai suna jingina ya juju wa majuj zuwa ga shi ya fi su shi ya fi so mana su an gane ko to sai allah subhanahu wata'ala ya ce zulkarnai da ya zo wannan wurin sai suka ce da shi ya zalkarnai ne inna ya ajuja wa ma'ajuja lalle waɗannan ƙabilu guda biyu mufsiduna fil ard maɓarnata ne a ban ƙasa suna barna barnan ma ya wuce iyaka to abinda suke tambaya fa hal naj'alu laka kharjan muna roƙonka shin ko za mu iya sanya maka wani lada mu yi jinga da kai mu biya ka ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ka sanya shamaki tsakanin mu da su a jiya mun ce sadda duk abin da ya shiga tsakaninka da mutum sunan shi saddu an gane ko ya zama ko gini ne ko zana ne ko langa-langa ne ko labule ne ko me ana cewa sadda akwai kira'an kuma sudda an gane ko bainana wa bainahum sudda duk ma'anan shi daya da asuddu da asaddu duk ma'anan shi ne shamaki to da suka nemi wannan kala shi sai yace da su ma makanni fihi rabbi khairun abinda ubangiji na fai mallaka min ya bani ya fi min alkhairi kan abinda za ku bani muka ba da misali jiya da annabi suleiman ko me yake cewa yake cewa fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahuna abinda Allah ya bani yafi alkhairi kan abinda za ku bani da dukiya ku ne kuke wani alfahari da wannan dan wani dan dukiyar naku kadan to sai ya ce fa'inuni bi kuwa ku taimake ni da kuwa kayan aiki ya shiga cikin kuwa sannan ma'aikata ma shiga cikin kuwa ku taimake ni da ƙarfi na kayan aiki kayan aikin kuma ya zamo ko a ce bulo ko siminti ko kuma diga ko cebur ko kwangiri duka sannan kuma da ma'aikata a ji a kwaso matasa duk inda suke yana cikin kuwa su zo su taimaka min aj'al bainakum wa bainahum radima zan sanya radama tsakanina da ku jiya muka ce menene bambancin radama da kuma sadda to sai ya ce atuni آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ubangiji subhanahu wata'ala ya ce sai zulkarnaini yake cewa aj'al bainakum wa bainahum zan sanya tsakaninku da su radiman wani shamaki kamar da kuka nema amma bai amfani da kalmar sadda ba sai ya ce atuni zubar alhadidi ku zo min da guntattakin karafa kalman zubara jam'i ne na zubra shine ainihin guntattakin karafa a samo karafuna kamar guntaye duk inda suke aje a ta ebowa to kila zama wurin akwai availability na karafuna kenan ko kaga yanzu aka ce ka samo guntayen karafuna an haɗa ka da aiki duk masu baban bola sun kwashe ko ba haka ba da yan gwangon to a kila a wannan wurin babu akwai availability na wannan karafuna shi yasa ce aje a zo mishi da guntattakin karafa shine atuni zubar alhadidi to da aka kawo aka tara ya ce hatta idza sawa baina sadafaini har sai da ainihin daidaita wannan karafan ya zuba su a tsakanin a wata abin da ya shi ne waɗannan duwatsu guda biyu abin da ya fara shi ne sai ya gini a tsakaninsu gini kuma guda biyu ya yi katanga ta farko tsakanin wannan kabga dutse da dutse sai katanga sannan sai ya zo ya sake wata katanga ta biyu kun fanci wannan abin da kyau misali kaman haka sai katanga kaman guda biyu haka nan katanga kaga nan akwai me yawwa akwai space to abin da shine hatta idza sawa baina sadafaini har sai da daidaita gini tsakanin waɗannan sadafaini duwatsun guda biyu to sai waɗannan karafan sai aka dinga zuba su a cikin tsakanin gini da gini ne kun fanci wannan abin da kyau shine hatta idza sawa bainas sadafaini wato injiniyoyi na duniya sai da suka aiki akan wannan ayan na kirki fa ba na Najeriya ba yawwa ina fata an fahimta asalin waɗanda suke ɗaukan komai da gaske don mu ba ma ɗaukan komai da gaske kun fahimci na abin da kyau bature zai zai taso daga amerika ko ingila ko kanada ya zo shi misira ya zauna don ya koyi larabci ya yi bincike akan littattafan musulunci ina fata an gane su zo su yi ta aiki a kan littattafan kai ba kai ko lawanci baka je bincike ba ina fata an gane to ire-iren waɗannan masu ɗaukar ilimi da mahimmancin su nake magana suka zo suka yi bincike akan wannan abu za ku ji abin da suka ci akan aikin da zurkar ne ne yi da ya zo shi daidaita tsakanin waɗannan duwatsun guda biyu da gini ƙala sai ya ce bayan an zuba waɗannan ƙarafan ya ce in fuhu a hura wuta a cikin waɗannan ƙarafa bayan an cika shi da ƙarafuna kuma sai aka hura wuta kun fahimci abin da kyau ya aka hura wutan aka nanzir suka zuba fetur suka zuba wane ne an dai kunna wa ƙarafan wuta hatta idza ja'alahu naran har sai da ya zamto ƙarafan sun ci wuta ta ci su sun yi jajagur sun zamo kamar garwashin wuta ka san ko a makera in aka ana kona karfe ya za ga ya koma sai ka dauka garwashin wuta ne kuma karfe ne zai koma jaja wur an fanci wani abin da kyau to shine hatta idza ja'alahu naran har sai da ya sanya shi shi karfin kenan naran ya zama wuta zaka ce ai kamar wuta saboda ya ja jawur to bayan an yi wannan kuma a gefe guda an samu dalma ana ta narka shi in aka narka dalma mai zai koma kamar ruwa kenan ko aka yi ta narka dalma aka yi ta narka dalma aka yi ta narka dalma a cikin dururruka ne a menene an dai narka dalma da yawa wannan duk kaddara shi ake a wurin tafsiri kala sai ce atuni kama ku kawo min wannan dalman da aka narka ufurik alaihi kitsara zan zuba wannan narkakken dalma akan karafan kuma karafan suna ci da wuta sun jajagur sannan aka dinga ebo narkakken dalma kuma ana zubawa a ciki kun fanci wannan abin da kyau ka taba ga irin wannan gini babu shi shi yasa su suka tashi suka yi bincike akan wannan abin a ilimin duniya na zamani babu wannan abin akwai ilimin mukan da mutanen da suke da shi wanda a yanzu ne masu bincike suke bincike su gano ya aka yi wannan abin yanzu barin baku misali da fara'ina an ce fara'ina shine sarakunan misra na lokacin su fir'auna an ce fara'in jam'i ne na fir'aun fir'auna guda ɗaya kenan fara'ina fir'aunoni gawawakin da suke ajiyewa ɗin nan ya shekara dubu bai lalace ba ya suke yi yanzu aka zo ana bincike tunda ba firji suke sa shi ba ba wa duk firiza ba ne ba an gane ko yanzu kuma gawa inda ana so ta jima sai dai a sa a duk firiza bayan an yi duk dabarun da za a yi to ilimin da suke da shi ne wannan abin sai dai zo yana ba wa turawa mamaki kun gano wani abin da kyau ka ɗauki ginin da aka yi na a haram pyramid waɗanda suke egypt a yanzu har yau a duniya an kasa maimaita irin wannan ginin tun da fir'auna suka yi shi ba wani injiniya a duniya da zai iya irin wannan ginin yanzu china ta kasa america ta kasa kowa ya kasa yi shi yasa da barack obama ya je wurin ya shiga ya fito ya ce wannan sun tafi da iliminsu allah ne ba su sun tafi da shi ka sa akwai ilimin da ake tafiya da shi yanzu ko in ka samu misali tsofaffi suna da wasu ilimin muka wanda sun tafi yaransu ba sani ba in ka samu kamar masu ɗauri na karaya asalin tsofaffin in ka kalli yaransu da suka gaji abin yanzu kawai neman kuɗi suke da shi mafi yawansu ba duka ba saboda ba su zauna sun koyi abin ba ba su ilimin ba sai da baban ya kusa mutuwa ya dawo yana so ya gaji babaci to akwai ilimummukan da ake da su waɗanda waɗanda suka mutu ga sun tafi da iliminsu to shine a nan da suka zo suka zauna suka bincike akan wannan ginin ke suka ce inda za a yi irin wannan ginin a yanzu a irin su japan da irin ƙasashen da ake yawan samun zilzal girgizan ƙasa to in aka yi girgizan ƙasa ginin ba zai rushe ba wannan su ne suka tabbatar da wannan abu suka ce da suka kalli yadda ya gini to da za a dinga yin sha kasashen da ake girgizan kasa to duk ginin da aka yi shi kamar wannan da ba zai rushe ba kaga ba musulmi bane fa suke binciken ku sai dai mu karanta mu ce a tuni fil arqi taraka shikenan arama ko ba haka ba to su da sun ji abu da ya ja hankalin su to zama suke akai a ta bincike ka dauki hadisin kuda da annabi ce idza waqa adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyagmisu idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayanku to ya nitsar da shi sannan sai cire ya wurgar sai annabi ke cewa fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhir shifa'an don fukafukin kuda guda biyu nan ɗaya cuta ne ɗaya kuma magani ne sai ce to kuda duk lokacin da zai fada cikin abu yana fada wani da gefen da ke da ciwo to idan ka nitsar ciwon da ya sa ɗaya fukafukin ke kashe shi wanda ba zai cutar da mutum ba an fahimci wannan abin da kyau sama da shekara dubu da ɗari hudu annabi ba da wannan labarin sai a yanzu turawa suka zo suke bincike suka discovery lalle haka ne gefen guda ɗaya ciwo ne ɗaya kuma magani ne kuma wannan ciwon maganin nashi wanda ke sadidan shine dai wannan gefen nashi ya aka annabi ya faɗa abin shekara dubu da ɗari hudu da ya wuce kaga wahayi kenan ina fata an gane to a nan sai ce hatta idza ja'alahu naran har sai da ya san ya zama kaman wuta ƙala ya ce a tuni ofrik alaihi kitara ku kawo wannan zuba narkakken dalma akan waɗannan ƙarafan ya zamo shi ya kashe wutan kuma ya ta ainihin shiga har ya zama shi ma kaman yadda ake haɗa kwankere da siminti a dinga zubawa to kun ga shi abin da ya zuba ba siminti da ainihin duwatsu ya haɗa ba to babu gini mafi ƙarfin shi a duniya to da ya gama sai ce famas ta'u yake gaya su waɗannan mutanen da suka nemi agajin shi sai ce su ya jujuwa ma jujun nan famas ta'u an yadharu wannan ginin da ne ba za su iya haura shi ba ina fata an gane ba za su iya haura shi su shigo ba wa mastata'u lahu naqaba ba kuma za su iya fasa shi ba dama ɗayan biyu ne ko a fasa a shigo ko kuma a haura to sai na farko ya ce fa mastata'u an yadharuhu ba za su iya haura shi ba wa mastata'u lahu naqaba ba kuma za su iya huda shi su shigo ba to anan idan ka kalli alkur'ani allah sai ce famas ta'u a gaba sai ce famas ta ta'u can akwai ta'un nan babu ta'u malamai suka ce saboda me domin ka'ida ne ziyadatul mabna ta dullu ala ziyadatul ma'ana ka'ida ne ɗalibai ku rike duk inda aka samu ƙarin harafi a cikin wata kalma to yana nuna akwai ƙarin ma'ana cikin wannan kalmar kalmomi ne ga su duk ma'anansu ɗaya ɗaya tana da harafi bakwai ɗaya harafi shida to mai harafi bakwai tana ɗauke da wani saƙon da waccar ba ta ɗauke da shi ina fata an gane kamar da allah ya ce anzala da kuma nazzala kaga anzala kaga alifu ne da nunun da zalun da kuma mai lamun harufa nawa harufa hudu haka ne ko to kaga nazzala harfa hudu ne amma me yasa zalun din aka mai ta zalun guda biyu domin nazzala akwai zalun mai sukun akwai zalun mai fata sai aka hada su gudaya ya zama shadda ta shidid tun da aka mai da zalun din nan guda biyu to akwai dalili sai aka ce anzala ya saukar nazzala ya sassaukar ina fata an gane wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza samitum ayatin lahi yukfaru biha wa yasta'zaw biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi innakum idza mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a to ana aka ce to istata'a da istata'u din ne me bambancin su ɗaya ce fa masta'u na biyu sai ce wa mastata'u suka ce dalili shine in ka kalli wannan ginin da aka yi don Allah da haura shi da fasa shi wanne zai fi sauki haura zai fi sauki fasawa zai fi wahala to tun da haurawan ya fi sauki sai aka ce fa masta'u tun da fasawan ya fi wahala wa masta ta'u ina fata an gane sai aka ƙara tawun a wurin ƙarin taɗin na yana nuna na biyun ya fi na farkon wahala kun fahimci wani abin da kyau sai aka ce to menene yasa ba za su iya haurawa ba lalle fasawan ko ba maka bayani bai zai wahala daga yadda aka yi ginin nan ba zai fasu ba to amma na biyun nan haurawan ya aka ba za a iya haurawa ba sai aka ce ya yi shi ne shaikun malmus abin da ke da santsi duk abin da ke da santsi ba zai taku ba ko ba haka ba ba yadda za ka yi taku to duk abin da za su yi Allah ba zai duk abin da za a jingina ma in lada ne zai zame ya faɗi idan wani ne zai dafa shi wani ya haukan wani da an tafi kaɗan za a zamu duka a zubo ƙasa santsin nashi ma har yayi yawa kun fahimci abin da kyau shi yasa haurawan ba zai yiwu ba sannan kun fasa shi kan ya mafi wahala dama bayan ya kammala wannan aikin gaba ɗaya قال سيتي هذا رحمة من ربي قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور الطور فجمعناهم جمعا bayan ya kammala wannan ginin gaba ɗaya sai yake cewa ƙala haza rahmatun min rabbi wannan rahama ce daga wurin ubangijina ba iyawana ba ne ba ƙwarewana ba ne ba haza rahmatun min rabbi kaga ladabi kenan ga Allah subhanahu wa ta'ala ina ma da haka masu mulki suke duk abin da kai ka ce haza rahmatun min rabbi amma sai dai muku gadara ba mun muku kaza ba mun muku titi mun muku kaza mun- mun muku fenti a firamare school ba malamai mun gyara asibiti mun yi fenti amma ba likitoci ko ba haka bane ba wai sai a yi ta muku gori wayar kuma fa kudin naku ne fa ba da kudin gidansu yayi aikin ba amma ya ta zagin ku eh, ba na muku kaza ba ba kafin ya kaza din shi kuma nawa ya yi ba shine abin tambaya qala hadha rahmatun min rabbi wannan rahama ce daga wurin ubangiji na sannan malamai suka ce a lokacin da zulkarnaini in ka ga duk tafiyan da yake mutane suna da easy access da shi duk karfin mulkin da Allah ya bashi ya mulki duniya amma mutane suna da easy access yanzu nan zaka tare shi ka nemi taimako ga waɗannan mutanen ya biyo ta garin su suka ce ka taimaka mana ana mana barna kaza kaza ya kuma tsaya aka yi wannan gyara haka ne ko ba haka ba to haka ya kamata mai mulki ya zama kofar shi na buɗe ga waɗanda yake mulka ke sa malaman da suke cewa ba a magana mai mulki akan mimbari an gane ko musamman malaman apc sai ake cewa da su kuya kuri to amsan da ake basu shine duk salaf da suke wannan maganan cewar ba a maganan mai mulki a bainar jama'a suna cewa ne sai dai ka je ka same shi ku shiga ɗaki ku kulle ka masa nasiha to ya za ka gan shi ina fata an gane duk najeriya ba malamin da zai tafi abuja ya shiga bila kai tsaye duk najeriya babu shi ya zo kawai tsakar rana ya zo ya ga shugaban kasa kuma ya gan shi wala ba wannan malami kun fahimci wani abin da kyau ko shek sani jingir misali shi ne da dan apc ta- na ta mutum tinubu ko to ko shi bai isa ba kun fahimci sai dai kai ta bin protocol ka buga wane waya ina son ganin shugaban kasa a gaya wane kafin a baka appointment ba haka bane ba samun sha'awaya kuma yana da wahala haka nan gwamnoninmu kuma ba malamin da zai gogi kirji ya kada mota ba appointment kawai tafi gidan gwamnati na zo ganin gwamna ya fito a guje aka rama kalla bismillah ban san ko limamin anguwanku yana wannan abin ba to kafin ka gan su ma ba zai yi wai shi za ka je ka shiga ɗaki da shi ka masa nasiya za su ka ce wannan magana ce kawai shi yasa aka samu hatta sahabbai da suka yi challenging shugabanni saboda a bainar jama'a ta masallacin idi an samu ɗaya daga cikin sahabbai abu sa'id al-khudri wanda khalifa ne na musulmai ya kuskure a fili tashe tashe ce wannan ba daidai bane ba a bainar jama'a kuma a filin idi ma khalifa kuma khalifan musulmai kun fahimci na abin da kyau duk waɗannan ma fatawoyin yawanci a lokacin buhari aka kawo mana su yawanci lokacin buhari aka kawo su ba malamin ƙasar nan wanda bai yi magana obasanjo da jonathan da yar'adua ba duka da yan ɗarika da yan izala da yan salafiya kowa sun kalubalance shi akan mimbari a ce mai malafa mai karkatattan hula duka amma buhari na zuwa sai aka canja fatawa a sunna ba a maganar shugaba akan mimbari Allah sauwake kala haza rahmatun min rabbi wannan rahama ce ta ubangiji na fa idza jaa wa'du rabbi idan alkawarin ubangiji na yazo ja'alahu dakka'a zai sanya wannan ainihin ginin ya zamo babu shi shi sa dakka abinda zai zamo labor kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka a mai da ƙasa labor ba komai to idan wa'adin ubangiji na ya zo zai sanya wannan wurin ginin da ne ya koma da ka'a ya zama babu shi wa kana wa'adu rabbi haƙa kaga yana nuna cewa in ba wa'adin ubangiji ba ba abin da zai rusa wannan gini sai ce wa kana wa'adu rabbi haƙa lalle wa'adin ubangiji da kuma gaskiya ne to a wannan gaban akwai abubuwa kamar haka abu na farko shine waɗannan ya ajuji wa ma'ajuji mun yi magana da shi ne wane ne mun tattauna shi kwanaki da maganganun da malamai suka yi maganganun mabambanta juna da waɗanda suka ce ba larabe ne waɗanda suka ce yan afirka ne waɗanda suka ce atrak ne ƙabilun turkiya ko kuma turkawa da maganganun mabambanta juna zance mafi inganci ya fi alaƙa da ya zamo balarabe saboda sunan shi dulkarnaini larabci ne tsantsa ina fata an gane ba wani yare ba to ya rage su ya ajuju wa majuj sannan duk malamai sun yadda cewa zulkarnaini ya mulki duniya kuma mulki na adalci kuma salihin bawa ne mutumin kirki ba a shaide shi da zalunci ba hatta waɗanda yake ba musulmai ba sun ce adalin sarki ne kuma Allah ya ba shi ƙarfin mulkin da bai ba masu mulki da yawa ba musamman tafiye-tafiye a duniya da ya yi ƙarshen duniya gabar da yamma kudu da arewa to abin da ya rage shine zulkarnaini ya je haɗu da wasu mutane sunansu ya ajuju wa majuji mun ce mutane ne ko ba mutane ba jiya mun karanta hadisi annabi ya tabbatar da mutane ne haka ne ko hadisin abin da zai faru a filin kiyama ya rage su waɗannan ya ajuju wa majuji shin an yi labarin su ne sun zo sun wuce ko kuma har yanzu abin yana nan ban gane ko kun gane ba shin waɗansu mutane ne da aka yi su a tarihi sun zo sun wuce katangan nan ma yanzu babu ita ya zama kawai tarihi ake bayarwa ko kuma a'a suna nan har yanzu katangan tana nan an tare su ba su shigo duniya ba tukunna kun fahimci wannan abin da kyau akwai maganganu guda uku abu na farko akwai waɗanda suka ce musamman 'yan boko ina ce 'yan boko wanda ba su da addini daga cikin musulmai suka ce maganan waɗannan mutane ma kwata-kwata babu shi ya zo ya wuce katangan ma yanzu babu ita aka ce saboda me suka ce dalilinsu shine turawa ba inda ba su shiga a duniya ba sun ma gama da duniya har sun tafi duniyan wata har yau ba su ga wannan katangan ba don haka babu ita kun fahimci wannan abin da kyau wannan yana da kyau ku rike shi domin 'yan bokon da ba su da addini sun yadda da wannan magana akwai wani balarabe yana nan yana da awakan wannan abin har sai da ya je wani huye ce nan ne ma aka yi katangan gashi babu ita tsaban karya ya bidiyo yana nunawa na kalli abin to suka ce babu wannan labarin an shiga ko'ina a duniya da kan tudu da cikin teku da ƙarƙashin ƙasa da kan dutse ba inda turawa ba su je ba sun hau kumbo ma sun tafi duniyan wata to ya za a ce mana ko ta katanga da an tare ya juju ma juju kun fahimci wannan abin da kyau magana ta farko kenan magana ta biyu waɗanda suka ci ayi ajuju ma ajuju nan ba waɗansu mutane bane fa turawan mulkin mallaka ne amurka ne da ingila ko amurka ba ta yi mulkin mallaka ba ingila faransa germany belgium waɗanda suka ta biyu suna bulkan mutane a duniya ina fata an gane waɗannan su ne ajuju ma ajuju akwai masu yada wannan hatta daga cikin malamai sai abu na biyu waɗanda suka ce ya jujo ma juju nan fa 'yan china ne gogonsu da yawan tsiya ba 'yan guntaye suka ce ai su an gane ko aka ce za su yi ta shiga ƙasashe suna kare tattalin arzikinku ɗan china hatta ba sana'an da baya yi ko a kano sai da har mai martaba sarkin kano muhammadu sunusi khalifa ya taka musu birki lokacin da yake sarki ya ce ya za ku je cena ku yi shadda ku kawo 'yan kano su saya sannan su suna da marina wuri ne ya fi shekara dubu wurin da ake rini ya su je su rina shaddan su canja mata kama sai kuma ku dawo kuma kuna sana'ar rini a kano kun gane abu ya ce wannan ba zai yiwu ba in za ku yi rini ku yi rini in za ku kera shadda ku kera shadda ba za ku yi duka biyu ba amma saboda mutanen mu hausa fulani munafukai ne sai suka haɗa kai da 'yan cenan sai aka ibi wanda suka iya rinin suka nuna musu kemikalin da ake sai su tafi ce na aji ana yi ana biyan su kaga munafurcin mutanen mu kenan an gane wannan abin da kyau to sai suka ce ai waɗannan su ne yanzu an ci har kasuwan da wano akwai yan cena wajen sai da masara da da wake ta walle to sai suka ce waɗannan ga sunan suna ta yawo tonan zinare tonan wane ne duk wani albarkatun ƙasa suna ta shiga ƙasashen duniya magana ta uku kenan magana ta hudu waɗanda suka ce a, a, magul ana ce musu tatar da larabci waɗannan su ne ya ajuji wa majuji to su wane ne waɗannan magul ɗin in ka taɓa jin labarin su an yi su ne kamar shekaru ɗari kusan takwas baya da ya wuce a tarihin duniya ba taɓa yin maɓarnatan mutane irin wannan ba shekara ta ɗari bakwai bayan hijira aka yi su so sun fito ne daga yankin china yankin mongolia ina fata an gane ke yasa ake kiransu da magul waɗannan mutanen suna da ƙarfin soja wanda duk duniya a lokacin ba wanda ya kai su ƙarfi to duk garin da suka zo kusan zubar da jinin garin suke su kashe mutane su yanka na yankawa su aikin su kenan da haka suka mulki duniya a lokacin da suka taso tun daga mongolia ƙarshen kusan duniya ta gabar can wurin china har sai da suka shigo ƙasashen larabawa ina fata an gane duk inda suka bi akwai wani daga cikin malaman tarihi ya ce tun da allah halicci tarihin ɗan adam a ban ƙasa ya turo annabi adam ya ce baya tsamman za a yi maɓarnata irin bagul har tashin duniya wato tarihinsu babu lokaci idan aka baka ɓarnan da suka yi za ka yi mamaki musamman da suka shigo middle east ƙasashen musulmai in suka samu khalifa yanka shi suka yankan rago su zubar da jini su yi rashin mutunci su mallaki su mai da mutane bayi sannan su yi gaba kuma nan ya zamo nasu sai su ƙara nausawa ƙasa-ƙasa suke shiga allah da ya karya mulkinsu ne a damascus a ƙasan syria da taimakon allah da kuma jajircewa mayaƙa matasa yan ƙunar bakin wake su ibini taimiyya allah mishi rahama su suka jagoranci a kanta tar da taimakon allah kuma suka gabayinsu to a takaice he suka ce waɗannan barnan da suka yi a duniya to in ba su ba wane ne ma juju ma juju kun fanci wani abin da kyau to sai magana ta hudu malaman da suka ce ya juju ma juju duk waɗannan abin da ku faɗa ba gaskiya ba ne ba waɗansu mutane ne waɗanda allah ya yi kuma suna nan kuma lokacin zuwansu bai yi ba kuma za su zo wannan maganan waɗanda suka ce tatar magul su ne a jujo majuj hatta akwai cikin malaman tafsiri akwai jama'alin junil kasimi a cikin mahasinu ta'awil ya tafi akan wannan akwai muhammad ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir ya tafi akan wannan ra'ayi akwai allama ahmad mustafa al-maragi a cikin tafsirin maragi ya tafi akan wannan ra'ayi cewa tatar barnan da suke a duniya a tarihin nan sune ya jujo majuj amma manyan malaman tafsiri sun musu raddi da bayanai kuma na ilimi a cikinsu akwai aminu shankidi cikin aza'ul bayan akwai daga cikin manyan malaman misra shekul azhar dantawi allah musu rahama a cikin tafsirul wasit duk suka nuna cewa wannan maganan ba gaskiya bane ba daga cikin dalilansu shine dalilai ne kamar haka jiya ne mun karanta hadisi kun ji cewa mutane ne daga bakin annabi alaihi salatu wassalam to akwai hadisi wanda yake hadisin yana da tsayi a cikin sahihu muslim zan karanta ko da rabin hadisin ne wanda ya shafi maganan ya ajujo majuji saboda hadisin ya yi maganan dujjal ya yi maganan annabi isa sannan aka kulle kuma da maganan ya ajujo majuji to wannan gaban za mu karanta shi zai rusa maganan cewar ya jujo majuju ko turawa ne 'yan mulkin mallaka ko 'yan china ne ko kuma tatar waɗanda suke barna a ƙarni na bakwai ko kuma dai a suna na har yanzu ba su zo ba ga hadisin kama haka imam muslim allah mishi rahama a cikin sahih muslim ya ce ƙala haddasana abu haisama ƙala haddasana zuhar bin harbin ƙala haddasana walidu bin muslim ƙala haddasani abdurrahman bin yazid bin jabir قال حدثنا يحيى ابن جابر الطائي قاضي هنس قال حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي وحول السند قال وحدثنا محمد بن مهران الرازي واللفظ له قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال يزون سنة ديني هرزوا كمان زان الله وانا يجي واني وانا يجي واني babu wani abu a duniya da aka kiyaye shi kamar magana annabi alayhi salatu wassalam in banda qur'ani babu abin da aka bashi kariya kamar magana manzon Allah da ka ce ya faɗa cewa ya gaya maka sai ka faɗa daga wani daga wani har zuwa kan annabi sai a bi wanan nan ɗaya bayan ɗaya a gani da an ɗan ga wannan yana da matsala sai a watsar da ce wannan ƙarya kake don wannan nan ba mutumin kirki ba ne ba ina fata an gane silsila kenan na hadisi da wannan aka ba wa hadisi kariya nawas ibn sam'ana sahabi ne ya ba da labari labari mai tsayi na ce muku za mu tsallake mu tafi inda yake da alaka da karatunmu yake cewa annabi isa zai zo duniya bayan ya kashe dujjal ya faɗi irin bala'in dujjal da ababen da za su faru allah ya kiyaye da da lokaci da mun karanta hadisin gaba ɗaya amma babu lokaci da zai ɗauke mu yau da gobe kafin mu gama kusan shafi biyu ne hadisin har zuwa nan na? na? wane ce a karanta duka an gane ko in aka yi rabi gobe sai a karisa na? don aji hadisin gaba ɗaya ko? na? to yake cewa wata rana suna tare da annabi alaihi salatu wasalam sai ce zakar rasulullahi dajjal annabi ya ba da labari dangane da dujjal dujjal zai zo ne a ƙarshen duniya shi kanshi dujjal akwai masu ce ai dujjal shine hollywood hollywood ina fata an gane waɗannan 'yan fina-finan amurka da kiɗe-kiɗe da wane ne irin su su tupac duka su davido su wane ne an gane ko aka ce duk su ne kaga nan cikin gida kenan fa yawwa da waɗancan kuma manyan dujjal ɗin to akwai waɗanda suke faɗanca waɗannan wasu ne dujjal musician ɗin america nan da na wasu ƙasashe amma wannan ma ba gaskiya ba ne ba ya ce fahaffada fihi wa rafa'a annabi ya ɗaga murya a lokacin da yake magana ya yi murya ƙasa ya kuma ɗaga murya bi ma'ana magana mai zafi da tsoratar da sahabbai game da dujjal hatta zanen nahu fi ta'ifatin nakhli sahabin ya ce yadda annabi ya dinga maganar dujjal sai da muka yi tsamman yana cikin dabinan madina cikin gonakan dabino na madina ina fata an gane yadda aka dinga gashi nan gashi nan sun ɗauka ya ma iso madina sahabbai hankalinsu ya tashi falan ma ruhuna ilaihi arafa zalika fina da muka je wurin annabi bayan an gama wa'azi kowa ya je gida ya dawo annabi sai ga alamun damuwa a fiskan sahabbai kaga shugaba na gari kenan zai kalli ya al'umma ke ciki ba ka zamo shugaba azzalumi ba ka zamo cinyedu ina fa wannan ba alheri ba ne ba sai ce kala ma sha'anukum me ke faruwa ne naga fiskan ku ya canja yanzu ga najeriya kowa fiskan shi ya canja dan kwan bai cewa mutum na ganin ka kuma ba ka yake kallo ba an gane ko kulla ya rasulallah muka ci ya ma'aikin Allah zakarar dajjala gadata ai jiya ka ba da labarin dujjal ka yi maganganu na tashin hankali hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhli har sai da muka yi tsammanin yana cikin gonakan nan na Madina gonakan dabino faqala sai annabi ce ghairu dajjali akhwafuni alaikum ai ba dujjal ke ban tsoro ba game da ku ku sahabbai na dujjal ba matsala ba ne a tare da ku ya ce in ya kharju ana fikum in dujjal din ya fito ina tare da ku ya ce fa ana hajiji hudunakum ni zan ba ku kariya me za ku damu annabin na nan waye dujjal kuma ya ce kar ku tada hankalinku wa in ya kharju walassu fikum in ya fito bana cikin ku na bar duniya ya ce famru'un hajiju nafsihi kowa shi zai kare kanshi sai ce wallahu khalifati ala kulli muslim Allah kuma shine khalifa na akan kowane musulmi sai ce innahu shabun qatatun ainihu tafi'a yace dujjal din wani wani mutum ne wani saurayi ne matashi wanda kuma yana da cikakken halitta irin naku na yayan annabi adam amma yana da ido daya idon shi na gefen dama shi yasa kira shi da a'awar khabith mummuna mai ido daya sai ce ka anni ashbahuhu bi abdul uzza ibn qatan annabi ce kamar ka ce kamannin shi ya kama da ainihin abdul uzza daga cikin wasu wani kafiri ne da ya wuce sai ce faman adaraka minkum duk wanda dujjale riske shi annabi ce to ga satan amsa in kana so ka kare kanka daga dujjal in ya fito kana nan falyaqra alaihi fawatiha suratul kahfi ka karanta mishi ayoyin farko guda goma na suratul kahfi bayan da ya iya da kai wato dujjal fitina ne wanda ya wuce duk inda ake tsammani sai annabi ya ce innahu kharijun tabbat dujjal zai fito khallatan bayan sham wal iraki ta wani hanya tsakanin kasan siriya da kuma iraki shine sham ya ce fa'atha yaminan wa atha shimalan ya yada barna hagu da dama barna wanda ba kwa tsammani ya ibadallahi fasbutu ya ku bayin Allah ku tabbata akan tauhidi ku rike Allah shine maganin dujjal kulna sai muka ce in ji sahabin ya rasulallah ya ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam wa ma labthuhu fil ardi idan ya fito kwana nawa zai yi shekara nawa zai yi wata nawa zai yi sati nawa kala annabi ce arba'una yawman kwata kwata kwana arba'in zai yi amma sai ya zaga duniya gaba daya cikin kwana arba'in babu garin da ba zai shiga ba sai annabi ya ce yawmun ka sanatin rana ɗaya tsayinta ya kai shekara guda ranar shi ta farko tsayinta Allah zai ja ranar sai an daidai da kwana 360 ita ce rana ɗaya wa yau mun rana ta biyun shi kuma tsayinta ka shaharin kamar wata guda ka an samu shekara ɗaya da wata ɗaya kenan wa yau mun ka ji mu'atin rana ta ukun shi kuma kamar tsayin sati ɗaya sai ya ce wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum sauran kwanakin kuma kamar daidai ne da kwanakin ku sai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah fa zalikal yawmul ladhi ka sana ranan da kace za a ja ta tsayinta kamar shekara guda a takfina fihi salatu yawmin to sallan wuni da ya ishe mu tsawon shekara nan gaba daya kaga sahabbai damuwar su kenan in kai ne ya za a je kasuwa zaka ce to ya maganan a su maganan sallah ce ta dame su to ka ce rana ɗaya kamar tsawon shi ya maganan sallah kuma kala ya ce la ba daidai ba ne ba a ce tsawon shekara guda a yi ne a ce sallah biyar za ku yi sai ce uqduru lahu qadrahu ku dinga kaddarawa shine malamai da suke sharhin hadisin imamun nawawi cikin sharhin muslim irin su qadi iyad suka ce idan kuka yi sallan asuba to sai ku lissafa asali sallan asuba zuwa azhar awa nawa ne ina fata kun gane da an samu wannan awannin kawai sai a kira azhar ayi sallah sai ku ce to tsakanin azhar da al'asar awa nawa ne da an samu wannan awannin da yan mintunan kawai a kira al'asar haka za a yi ta yi kun fahimci wannan abu shine ma'ana uqdura lahu qadra qulna ya rasulullah muka ce ya ma'aikin Allah wa ma isra'uhu fil ardi to ya kuma tafiyan shi da saurin shi a ban kasa tun kace zai tafiya duk duniya zai je ya saurin shi yake kala annabi ya ce kalgaisi yanda ka san gajimare istadbarat hurrihu wanda iska take kada shi ka san ba za ka san gudun gajimare ba sai ka hau jirgin sama yana da masifan gudu ne na yanda baka tsammani akwai wanda yake tsaye amma wanda yake gudu Allah ya aike shi wani gu wallahi ya fi jirgi gudu kware da gaske yana da masifan gudu ne to da iska ke kada shi to daidai da gudun iska aka gudun shi yake to annabi ya ce saurin dujjal kamar irin wannan saurin gajimare ne fa ya ati alal qaumi zai zo wajen waɗansu mutane fa ya da'uhum ya kira su ya ce kun imani da ni ne Allah duk garin da ya zo abin da zai ce kenan ni ne Allah ku ku yi imani da ni ga jama'a suna bin shi fa yu'minu bihi sai su yi imani da shi su fara bauta mishi a wannan lokacin wa na lahu za su amsa mishi fa ya'muru samaa fa tumtir zai kalli sama ke sama ki ruwa take zaga hadiri an fara ruwa Allah ba shi wannan baiwa sannan yace wal ardu fa tumbitu yace kasa fitar da tsirrai kaga tsirrai kawai suna ta fita annabi ke bada labari bakin da baya karya sallallahu alaihi wasallam yace to ana cikin wannan fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kana dhurra wa azbaghuhu duru'a wa amaddahu khawasir dukkanin dabbobi da ke duniya na ci irin raƙuma shanu tumaki awaki za su yi wani irin girma da cika da kitse hantsansu ya cika da nono ya ce faye da una sun mai ati alal ƙaumi to duk waɗanda suka yi imani da shi yanda garurukansu zai koma kenan ni'ima kowace iri sun samu da kun yi imani da dujjal to kun shiga cikin ni'ima kenan da jin daɗi hatta dabbobinku sai kamanninsu ya canza sai ce sun mai atil qauma sannan ya zo wajen waɗansu mutane faye da uhum ya ce ku yi imani da ni fayarudduna alaihi qawlahu su ce ba za mu imani da kai ba fayan sarihu sai ya tafi fayusbihuna za a wayi gari mumliki na laysa bi aidihim shay'un min amwalihi duk abin da suka mallaka ya lalace su shiga cikin talauci ya zama in kana da kuɗi kuɗin ya ƙare dabbobi su mutu wane ne komai saboda kun yi kun imani da ni komai ɗinku sai lalace wa yamurru bil kharaba zai zo wurin da yake babu komai fa yaqulu laha yace da wannan ƙasan ukhriji kunuzaki duk wani arzikin da ke cikin ƙasa ya fito kaga zinare kawai na bulbulowa da gwalagwale da wane ne duk arzikin ƙasa zai sa ya dinga fitowa a wuraren da aka yi imani da shi fatatba'uhu kunuzuha ka ya'asi bin nakhli zai zamo arzikin ƙasa na bin dujjal yadda ka san kudan zuma suke kungiya suna tafiya sai annabi ce sun mai da rajulan mumtali an shaban a gaban mutane zai kira wani saurayi annabi ba da labari hatta kamannin saurayin ya ce raba shi gida biyu da takobi daga sama yadda ake raba rake haka zai tsaga shi fa yadribuhu bis sayfi fa yaqta'uhu jazlataini ramyat al gharadi bayan ya raba shi gida biyu fa kuma sai ƙara kiran shi kai zo take kuma zai haɗe sai ta hukunshi yana murmushi yana dariya to ba za a yadda shi Allah bane ba da wannan zai talakar da mutane to sai annabi yake cewa fa bainama huwa kadhalika ana cikin wannan yanayin a duniya id ba'atha Allahu al-masih ibn maryam Allah sai turo Isa dan maryam wannan shine abin da ke tabbatar da annabi Isa zai zo duk wanda ya ce maka annabi Isa ba zai dawo ba duk wanda ya ce maka annabi Isa ba zai dawo ba imma ko yayi kuskuren fahimta ne ko kuma son zuciya ko kuma yana kan wata aqida ta mu'tazila ina fata an gane wanda ita ce gaskiyar magana da nassin qur'ani annabi Isa zai dawo da nassin hadisi annabi isa zai dawo ko ka ta hadisan ka bi son zuciya ko kuma ka sallama manzo Allah ne fada ina fata an gane to Allah zai turo annabi isa fa yanzilu indal manaratil bayda zai sauka a wurin manaratul bayda sharqi dimishq a gabar din birnin damascus na kasan syria damascus dai ko guli kai gugulin za ka gan shi shine babban birnin kasan syria damascus to a wannan birnin gabar da garin zai sauka wajen manaratul baiza kai daga ji ka san wannan wahayi ne annabi na ta ba da labarin abin da zai faru shekara dubu kaza bayan ya bar duniya to shine sai yake cewa baina maharu da taini har kalan kayan da zai sauko da shi annabi ya faɗa ya ce wadi an kafaihi ala ajini hati malakaini mala'iku guda biyu ne za su sauko da shi ya ɗora hannun shaka akan fuka-fikin mala'iku ga mala'iku kawai suna saukowa da annabi isa alaihi salam idan annabi isa ya sauko ya ce idza ta'ata ra'sahu qatara ka sai yana da gashi to za ga wannan gashin yi haka sai ga ruwa kawai yana wasuwa kamar wanda ya fito daga wanka ya fito daga aljannatu to shi ne manzo Allah ya ce alaihi salatu wassalam annabi isa zai sauko za ka ga yadda ka san lu'ulu'u saboda kyawu kyakkyawa fala yahillu li kafirin yajidu riha nafsihi illa mata duk wani kafirin da bai imani da shi ba zai bar duniya kawai take za ka mutu kawai ko ka sallama shi ba dan Allah ba ne ko kuma kwananka ya kare daga ciki zai zo ya ce wa duniya shi ba dan Allah ba ne ba shi bawan Allah ne qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiya ce ni bawon Allah ne an bani littafi an sanya ni annabi annabi yake cewa wa nafsuhu yantahi hath yantahi tarfuhu duk inda annabi Isa ya kalla to take zai kai wannan wurin ina fata an gane sai yake cewa fa yatlubuhu haythu yudrikuhu bi babiludin zai zai yana maganan dujjal saboda saurin da dujjal yake da shi afuwan duk inda dujjal kallon shi ya kare yadda ka san buraka duk inda idon shi ya kai to nan ne zai taka kaga wani irin sauri ne wannan to annabi isa zai zo yana ta neman dujjal ya ta neman shi sai ce zai riske shi bi babi luddin a wani gu da ake ce mishi babu lud yana kusa da baitul maqdis a cikin kasan falastin ko isra'ila duk wanda ka dauka ina fata an gane to a dai kusa da baitul maqdis akwai wani gu ana ce mishi babu luddin kama ce maka bakin cross ba na kusa da masallacin sarki ba misali in ka fito daga nesa to sai ce a nan zai samu dujjal fa ya a nan zai kashe dujjal to sai annabi ke cewa sun ma ya'ati isa na maryama qauman qad asamahu Allahu minhu fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bi darajatihim fil janna duk waɗannan mutanen da suka ki imani da shi suka shiga cikin damuwa zai zo ya same su ya ba su labarin matsayinsu a gidan aljanna ya ce ai ku da kuka ƙi yarda da shi ɗin ku ne 'yan aljanna a wannan lokacin ya ce fa baina ma huwa kazalika ana cikin wannan halin iz auhallahu ila isa Allah zai wa annabi isa wahayi inni qad akhrajtu ibadan li na fito da waɗansu bayina kuma ga wani bala'i na biyu na zuwa ya ce la ya dani li ahadin bi qitalihim ba wanda yake da ƙarfin fada da su faharris ibadi ila tur ka ce wa duk bayina su gudu kan turu sinin su hau kan dutse wa yab'athu Allahu ya ajuja wa ma'ajuja Allah sai tun kudu ya juja ma juju duniya a lokacin ne wannan katangan Allah zai fasa ta sai ya juju kuma su shigo duniya kaga wannan ya nuna cewa sun zo ko ba su zo ba ba su zo ba kenan kaga duk wancan hujjojin an rusa su to saboda lokaci ya kai za mu tsaya anan mu karisa gobe amma abu ɗaya da zan gaya mana shine kafin mu rushe hujjojin waɗanda suka ce turawa sun yi yawo a duniya ba su gano katangan ba amsa ɗaya ake ba su ai ku yahudawa ne kun yi imani da annabi musa sai su ce eh annabi musa da ya bar misira zai shiga baitul maqdis tafiya ne fa ba nisa sai da suka shekara arba'in ba su gane ina baitul maqdis yake ba sun kasa gane ina ne hanya na farko kenan kuma babu wanda ya gansa a duniya balle su tambaye shi ina fata kun gane ba su ga kowa ba babu wanda ya gansu shekaru arba'in suna neman hanya su yi gabar su yi yamma su yi kudu su yi arewa kai ne za ka je kano ka yi hanyar daɗin kowa sai ka kai biyu ai ba nan ba ne sai ka dawo sai ka yi hanyar adamawa sai ka je gwalam ko lafiyar lamurde ce maka ba nan bane hanyar kano sai ka zo kuma kai hanyar bajoga ina fata an gane sai ka zo kai yamma sai kai hanyar bauchi ka ji alƙalin haka suka yi tayi misali shekaru arba'in to abun mamaki a cikin jeji ne fa ba su haɗu da kowane mutum ba balle ce malam dala ina ne hanyar kano ce ai nan za ku bi haka allah ya ɓatar da su ya ɓoye su shekaru arba'in to sai gagar ɓoye ya juju ma juju ban gane ko kun gane ba wa yake da duniya ina fata kun gane akwai saura kuma sai gobe wannan ɗaya kawai na baku ina fata an fahimci wannan abin da kyau abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa na'am na'am yan agaji su za su nemi taimako na haji operation kamar yadda aka nemi taimako kwanaki Allah ba da ikon taimakawa sai ainihin su zaga su nemi taimako insha Allah da Allah ka amsa mana ibadunmu ka ainihin mana rahama duniya da lahira ka kuma mana ka sanya albarka a cikin rayuwarmu ka sanya albarka a cikin dukkanin harkokinmu ya Allah dukkanmu muna da damuwa Allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki ya Allah duk wanda ke da damuwa Allah ka sani Allah ka yaye mishi ya Allah duk wanda ke da bukata na alkhairi Allah ka biya mishi ya ubangiji muna da bukatu a wurinka Allah ka yaye mana ya Allah dan rahamanka ya ubangiji ka san halin da muke ciki Allah ka kama na dauki Allah ya Allah ka kawo mana sauki ya ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya ubangiji ka sa mu gama da wannan duniya lafiya ya Allah ka mana tsari da azabar kabari ka mana tsari da azabar wuta ka shigar da mu aljannan ka dan rahamanka اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم